فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للصدوع والنسافية تلهدي يومنا أشهر دبير قوة أنه وجمال الأولى جرى وأشهر دشدة قوة جمال الأولى جرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da sha shida ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen hoda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da daura ta musamman a cikin wannan littafi mai albarka littafin addu'a min alkitabi was sunnah wallafar دكتور سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني رحمه الله تعالى wannan bawan Allah babban malami ne wanda ya fi shekarar da ta gabata Allah madaukakin zaki ya gafarta mishi shi ne mai littafin Hisnul Muslim da kuma littafin Al-Ilaju bir Ruqa min al-Kitabi was Sunnah kamar yadda ne bayani a jiya kuma zai mana bayani ma a muqaddima gabanin mu ci gaba da karatu kamar yadda muka yi bayani jiya a karatun littafin nabiyyar rahma akwai waɗannan littafai guda uku masu muhimmanci kwarai waɗanda malaman mu suka wallafa na farko shine wanda Profesa Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lehu ya wallafa littafin da ke mai da martani game da ‘yan ƙara ƙato ko mu ce ‘yan tatsini ko waɗanda ke kiran kansu ƙur'aniyun. dan ba za mu kira su na ƙur'aniyuna ba saboda su ba ‘yan ƙur'ani ba ne don ƙur'ani baya tafiya sai da fasarar annabi muhammad don allah ta'ala ya ce wa an zanna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da wannan littafi na alƙur'ani wa'azi fadakarwa tunatarwa domin me don kaiwa mutane bayanin abin da aka saukar musu to idan kace babu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ya nuna me na'am ya nuna cewa manzon Allah kurma ne manzon Allah bai ce komai ba tunda Allah ya saka masa Qur'ani ba wani bayani da yayi amma sai kaga wani mutum ya zauna akan kujera shirin shi kuma ana ja mishi ayoyi yana bayani shi kuma ya hana manzon Allah yin bayani to kaga wannan rabon zalunci kenan ko shi yana ganin ya isa ya fassara qur'ani to ya ce maka ana fassara qur'ani zuwa wani yara a ina ka gani a cikin qur'ani zuwa hausa matsayin ka na bahaushe waye ce ka fassara qur'ani daga larabci zuwa hausa ina fata mun gane wannan so da qur'ani littafi ne wanda ba zai yiwu a bauta wa Allah shi shi kadai zalla ba sai da me yawwa da hausa suna kiran kansu ‘yan ƙur'ani zalla, an gane wannan ne, ‘yan ƙur'ani zalla, to ga littafin nan, sunansa al'ur'ani zalla ko bijirewa manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama. Littafi ne wanda ya kamata ɗaliban ilimi a ce sun mallake shi, saboda su karanta su fahimta domin kaucewa irin shubuhohi da waɗannan miyagun mutane suke yaɗawa na wannan mummunar aƙida. muna nan da su hatta a garin nan da yawa suna nan yan qur'ani zalla Allah ya mana tsari da wannan kafirci da wannan ainihin wato mummunar aqida wannan littafin farko kenan littafi na biyu shine littafin da malamin mu malam Muhammad Kabiru Umar Maru ya rubuta Abu Sumayya hafizahullahu ta'ala littafi ne da rubuta shi da larabci shi kuma shi ma wannan littafin raddi ne akan suwa akan su waɗannan ƴan ƙur'ani zalla dan babu littafin da suke yawan zagi da cin mutunci irin wane sahihul bukhari saboda an ga musulmi baki daya sun yadda da abin da aka rubuta a cikin sahihul bukhari kuma sun aminta da shi suna bautawa Allah da shi sai ka je na cewa ai bukharin ma dan giya ne ina fata an gane yana faɗin miyagun maganganu game da al-Imam bukhari to ai ya manta ne kafin shi akwai wa ne akwai mana al-jabbar ko shi ya fara yin bukhari da sahihul bukhari yana kare ta hadisan yana yin abin da ya ga dama ga inda ya kare an gane wannan aiko yawwa don malamai na cewa naman malamai mai guba ne duk wanda ya ci shi sai ya mutu tunda shaf jabar bai tsaya iyaka dan ba ya kuma ma yana zagin sahabban manzon Allah yana cewa ba wani sahabi Anas dan Malik ƙarya ma ake a cewa ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hidima yana zagin su Muawiya kai tsaye yana la'antar su da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda kashin shi ta kare da ma ai manzon Allah ya faɗi man saba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina to ga littafin da ya rubuta ne mai suna ar-radd ala man takallama fi ghairi fannihi وطعن في الإمام البخاري وصحيحه رحمه الله مع تتبع أقوال العلماء حول حديث أم حرام رضي الله عنها والكلام عليه سندا ومتنا دمي مرتني دا أبندا وسو سكي زرجن مالا لون ترايمف ياي بياني قبل حديث أم حرام وجه النبي صلى الله عليه وسلم كي زوا جدنتا a garin Madina ya je gidanta ya ci abinci ya yi bacci ya huta ya dawo gidansa wace ce ummu haram ya hadisin ta yake sannan menene haɗin ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam me alaka tsanki tsakanin shi da ita duka an yi bayani a cikin wannan littafi na malam Muhammad Kabir Maru Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi littafi na ukun su shine littafin da malaminmu Dr. Abdullahi Muhammad Getsa ya rubuta shi ma Kano. Ya wallafa wannan littafi, asalinsa littafi na A'lamus Sunnati Al-Manshura li'tiqadi Ta'ifati Najiyati Al-Mansura. Littafin Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Littafi ne ke karantar da aqidar musulunci, aqidar ahlus sunna wal jama'a, tsantsatta. Asalinsa littafi ne na Larabci. sai shi wannan malami ya zauna ya aiki ya fassara wannan littafi zuwa yaren Hausa din ya zama ya sauƙaƙe wa mutane fahimtarsa sai ya sanya masa suna tafarkin magabata na ƙwarai na al'allamatu shaykh hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala wanda gashi ne fassaran dr abdullahi muhammad jitso allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi waɗannan tafi jama'a gaba ɗayan su za a zo a ji farashin su da kuma yadda za a same su insha Allah na yi wannan bayani ne saboda al'umma da kuma ɗaliban ilimi waɗanda ke da buƙatar su sayi waɗanda tafi su karanta don ƙaruwa da ilimi Allah ya madaukakin sarki ya saka malamu da alkhairi baki ɗaya na'am za mu tashi inda muna bayani dangane da abin da ya shafi sunayen Allah ko dan mun ce ka'ida shine ayi karatu daga bango zuwa bango ko na'am je mu tsaya wani sunan ɗaya daga cikin sunayen Allah wanne daga ciki aljabbar ko mun ga tsara bayani akan aljabbar na'am yau za mu tashi akan alhasib haka ne Allah alhasibu ne sunan Allah alhasibu yana nufin Allah madaukakin sarki mai yi wa bayi hisabi ne akan komai Allah ta'ala shi ne mai ƙididdigar ayyukan bayi baki ɗaya kuma zai yi musu sakamako da wannan abin da suke aikatawa sannan akwai sunan Allah alhaji Allah ta'ala shi ne mai shiryar da suwa bayinsa wancan aya wannan akwai ce Qur'ani wa kana Allahu ala kulli shay'in hasiba sannan alhadi wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim Allah mai shiryar da bayansa ne zuwa ga tafarki hanya madaidaiciya. Allah shi ne alhakam mai hukunci, ina fata an gane wannan. Allah ta'ala ya ce fallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi Allah shine mai yin hukunci tsakanin bayi babu wanda ya isa idan Allah ya yi hukunci ya ce a dawo da wannan hukunci hukuncin bai ba la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab shine mai gaggawar hisabi an gane wannan sannan sai sunan Allah al-Quddus tsarkakakke Allah ta'ala tsarkakakke ne wannan ya zo a cikin jerin gir asma'ullahi al-husna da Allah ya ambata a ƙarshen suratu al-hashr wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada kaga alimul ghaib ma sunan Allah ne an gane bayan al-alim akwai kuma allamul ghuyub akwai alimul ghaibi wash shahada masanin abin da ke fili da kuma koyi huwa ar-rahmanur rahim ko huwa ar-rahmanur rahim shine ne mai yawan rahma mai jin kai kuma ga bayinsa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik ko al-quddus to gashi malaka al-quddus shine tsarkakacce abin tsarkakewa wajen bayinsa Allah kuma shine as-salam shine nan mai aminci mai kuma amintar da bayinsa shi ne albarru Allah mai kyautatawa ne ga bayinsa wa huwa albarru rahim Allah shi ne mai kyautayi ga bayinsa kuma shi ne arrahim mai jin kai gare su akwai sunan Allah alwahabu Allah mai yawan baiwa ne mai yawan kyauta ne ga wanda ya so an gani ya baiwa wanda ya so ya kuma karbe ga wanda ya so a kuma lokacin da ya so an fahimta sannan akwai sunan Allah subhanahu wata'ala wanne nam ar-rahman ar-rahman kaga shi ma lafin tafdil ke ma'ana ne yawan rahma ga bayinsa ga baki daya Allah ta'ala yana jin kai ga bayinsa da wannan jin kan ne ma zaka tanda kaza tana jin tausayin ne danta kowace dabba tana tausayin danta to Allah ta'ala ya fi uwa jin kandanta wata rana an je yaƙi aka kamo ainihin wato bayi aka zo da su wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama me ya faru an zo an zaunar da su an raba dan dawa mahaifiyarsa suna zazzaune inda aka je aka aje su wannan uwan ta ji kukan ɗanta ta kasa haƙuri ta taso da sauri ba da ta nemi izini ma ta zo ta kama ɗanta ta ɗauke shi a cikin sauran yaya ta ɗauke shi ta ba shi nono yana sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu kuna ganin wannan uwar za ta iya ɗaukan ɗanta ta jefa shi a wuta kace ina manzon Allah sam saboda me saboda ƙauna da jin kai da take wa ɗanta sai manzon Allah yake cewa Allah subhanahu wataala ya fi wannan matar so da kuma ƙauna ga bayansa fiye da yadda wannan kuwa take sananta na fata an gane wannan Allah ta'ala mai yawan rahmani gamammiya ga kowanne daga cikin bayansa da kalman ar-rahmanu ne yasa kafiri ke iya shan ruwa a duniya an gane wanda ya bijire wa Allah har yake iya shan wani abu wai ya rayu amma in ba haka in ba don rahman Allah ba ba zai taɓa yiwuwa ba an gane to shine kalmar ar-rahman tunda ba sharhi muke yi mai yawa ba mu dai zan mun san mun san su ne sai an yi wato al-rahim Allah shine mai jin kai ga bayinsa Allah ta'ala yana mai tausayi da jin kai ga bayinsa an sama nan jin kai ko yawwa al-karim Allah ta'ala mai girma ne Allah ta'ala mai girma ne kuma mai karamci ne ga bayinsa al'akram Allah shi ne mafi karamci ga bayinsa shi ne al'akram mafi karamci arra'uf Allah mai tausayi ne ga bayinsa tausayawa alfattah saboda ma tausayinsa ne Allah ta'ala ya bamu ya sauƙaƙe mana rayuwar nan ya bamu ababen hawa ko wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين wallazi anzala lakum min anzala min as-sama'i ma'an lakum minhu sharabun sharabun wa min shajarun fihi تسيمون ينبت لكم الزرع والزيتون والأعناب ومن كل ثمرات نفت أنقالي التي إن ربكم لرؤوف رحيم لله أبيدكم التوسيين ومن جنك أين أقاليكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لله ألا قبل متاني بتوسيا واجب وانا لفظ يازود يوها أسفين القرآن بجرمان dan haka Allah ta'ala ar-ra'uf ne sannan Allah al-fattah ne me kalmar al-fattah take nufi shine mai yin hukunci tsakanin bayinsa tsakanin mumini da fajiri tsakanin musulmi da kafiri shine kalmar al-fattah an gani galibi yadda zuwa cikin qur'ani mai girma abin da take nufi kenan zaka fahimci wannan idan ka karanta ayoyin da ke cikin suratul shu'ara da suratul a'raf da sauran surori ina fata an gane wannan me Allah ya ce game da yace faftah baini wa bainahum fathan Allah ka rabe tsakanin ni da waɗannan kafirai wa najjini wa man ma'iya min almu'minin ka tsiratar da ni da waɗanda ke tare da ni a cikin suwa ne mu'mini mu'minai sannan a cikin suratul a'raf a kisan annabi shu'aibu alaihi salam da suka suka ce da shi منين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ليش مني ربنا افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين بالحق نعم وأنت خير الفاتحين ألا كيبوني بودن مي كي ربي تكانينا دوتنا متانا نام دقسكيا ألا كيني الفتاح العليم كيني نمي ربي وتكان باي kuma kai ne nan masani don haka duk wata rigima da ke tsakanin nagari da mugu tsakanin kafiri da musulmi to Allah ne mai rabewa tsakanin shi al-fattahu ina fata an gane wannan yawwa dan zaka dinga fahimtar su ne idan kana karanta ayoyin alqur'ani ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan wannan kenan sannan bayan wannan sai ya ci gaba da cewa sai wani suna الرزاق الله شيني مي أذر كباينسا وكي الرازق مي أذر تاوى أنقالي مي أذر تاوى الله تعالى شيني الرازق دون أرزق إنك إنش الدنيا الله إنك بيو باينسا باب ونمي بعد أذر سي الله شي كأي ذاك دون كني ما أذر أو رزق قوي والله كاكا مقفوا ولا الله ني كأي مي أذر تاوى ko qul ma inda allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin Allah shine mafificin masu azantawa ko wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin kaga nan ma Allah ya ce shine fi alkhairin mai azirtawa an gane wannan akwai kuma kalman ar-razzaqu inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine mai yawan azirtawa zul quwwatil matin ma'abocin karfi mai karfin da babu abin da ke gagaranta an gani Allah ta'ala shine kuma al-hayy rayayye wanda mutuwa ko rashin rayuwa ba ta taba riskan Allah ba shine al-hayy rayayye wanda ba shi da ƙarshe kuma rayuwarsa alƙayyumu tsayayye game da gudanar da sha'anin bayi babu wanda ke gudanar da duniyan nan Allah bai da wani mataimaki duk abin da ake faɗi na hadisai jama'a hadisan ƙarya ne hadisai ke tabbatar cewa akwai agwasu shine a ce akwai wani gauti akwai aqtabu akwai qutubi ko akwai autabi akwai wani watadi duk waɗannan hadisan kakaf Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya tattara waɗannan hadisai a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u fil umma ya tabbata hadisan ƙarya ne ba ma hadisai masu rauni ba hadisan ƙarya ne mun gane wannan don haka a duniya kakaf Allah bai da wani wanda ke taimaka masa wajen gudanar da duniya shi kadai ne ke gudanarwa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi yudabbiru al-amra ما من شفيع إلا من بعد إذنه kunji qur'ani cike yake da waɗannan ayoyi da ke nuna cewa Allah ta'ala shi ke gudanar da dukkanin sha'anin bayi baki daya babu wata gazawa da taɓa samun Allah ballantana a ce haka ina fata an gane shine wani daga cikin mawaƙa kuna jin sa yana waƙa yana cewa menene menene ya barhama aikin da ka baiwa Allah ya kasa ai mun san wannan waƙar ai mun san wannan waƙar eh ko afwan afwan ko eh afwan afwan ya barhama aikin da ka baiwa Allah ya gaza saboda haka sai ka je ka taimaka irin waɗannan abubuwan ba zan iya kaito nassun waƙan ba amma dai haka take nufi kaga wannan shine asalin raina Allah subhanahu wataala kenan wanda da yawa daga cikin abubuwan da ake karantar da su waɗannan to irin abin da ke nunawa kenan shi yasa su ma suke ɗaukar haka in ma baka sani ba aƙida ce a rubuce a littafin su tana nan in hali yayi wani lokaci saboda irin wannan munasaba sai a bayyana saboda a sani an gane wannan amma kamar yadda muke faɗi a kullum a babin adalci babu yadda za a yi kai ma kowa kuɗin goro amma mayafi ne wanda ya ɗauka ya yafa kai masa hukunci ko kuwa ka'ida kenan ka'ida kenan saboda akwai wanda zaka ga ya ce shi kaza ne amma akwai wasu aqidu da ake yi da wasu abubuwa da ake yi wanda shi bai yarda da su ba kaga wannan ba za ka yi masa hukunci cewa hukuncin sa ɗaya da wanda ya yarda da wancan da wanda bai yarda da wancan abin ba Allah ka shirya da mu baki daya Maryam ya ci gaba da cewa sai sunan Allah Ar-Rabb shine nan wa waye Ar-Rabb Al-Ma'budu kuma shi ne nan alkhaliku shi ne almudabbiru sunan arrabu ya kunshi dukkanin ma'anonin sunan Allah baki daya shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum kaji ku bauta ubangijin da shi yayi me ya halicce ku kaga ana faɗa maka ayyukan rabbun ne ko wallazina min qablikum da waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun sai ce allazi ja'ala lakum al-arda firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfiɗa was samaa bina'an sama ta zanto mene rufi gare ku wa anzala minas samaa'i ma'an ya saukar da ruwa daga girgije fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum yaftan muku da wani abu na tsirrai arziki gare ku annabi ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kaga wannan aya kadai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum kaga shine al-ma'bud kuma shine al-khaliq shine kuma ar-raziq shine mene al-mudabbir laka duk abin da ka gani Allah subhanahu wata'ala shi ke gudanarwa kuma halittarsa ce kadai subhanahu wata'ala jama'a mun gane wannan ko to sai malin ya ci gaba da cewa sai sunan Allah almaliku shine mamallakin kowa da komai an gane shine almalik sarki wanda ke mulki dukkanin wani mulki a hannunsa yake sai kuma almaliku mamallakin kowa da komai shi yasa zaka ji a fatiha ana karanta maliki da maliki ko a kirawo'i daban-daban maliki yawmin dini kira'ar wani na'am imamu asim ibn abin dijud al-kufi sai kira'ar wani imamu al-kisa'i imamu al-kisa'i ali al-kisa'i shi ma ya karanta da maliki yawmiddin amma sauran qurra'u sab'a suna karanta mene maliki yawmiddin kiran imamu nafi al-madani da abu amr al-basri da wani ibn amir ash-shami da suwa ne imamu menene ibn kathir al-makki sai imamu hamza ibn habib al-zayyat al-kufi an gane wannan in kuma kuma sauran durra nan ma za mu ga akwai imam abu ja'far ko eh yawwa waya sanin sunansa abu ja'far yazid bin qaqa al-madani wace maliki ko a yaqub al-hadrami yawwa yaqub al-hadrami shine wanda ke karanta da maliki shi da khalaf al-ashir wanda shi ma ya karanta da maliki an gane wannan eh to yanzu ko waɗannan qira'atin da ake maganar su a ina ka samu su waɗanda suka yi suka yi riwayan waɗannan wannan qur'anin da ya zo maka su ne dai marwaita hadisin an gane dan habs malamin hadisi ne imam asim shi ma malamin hadisi ne imamu nafi almadani shi ma malamin hadisi an gane wannan haka nan su imamu kisa'i da su abu ja'far dukkansu malaman hadisi ne da imamu abu ja'far ma malamin imamu nafi ne almadani to da yawa daga cikin zaka tanda cewa akwai irin waɗannan abubuwan da yawanci duk ba a sani ba a tarihanci ma'ana mun taɓa yin munazara da wani ɗan ɗan ƙala ƙato ya ce in ka ce wani abubakar umar usman wadda ba mu san su ba wani abubakar kawai su sun zai kawai akwai sahabi eh sun san akwai sahabai amma abubakar ƙariya ne umar ƙariya ne usman ƙariya ne aliyu ma ƙariya ne duk ba su eh sahabi kwaya ɗaya ne da qur'ani ya faɗa shine zaidu falamma qada zaidun minha waqaran in kuma akwai qur'ani a kawo musu kaji jahili to kaga yadda ake ta yi kenan to wannan abin babu yadda za a yi yanzu shi da za ce mishi ya ce malamin sa waye Yahaya Ibrahim Masussuka waye malamin Yahaya Ibrahim Masussuka zai ce wane ne shi ma waye karantar da shi kala katanci shi ma zai ce wane ne ko shi ma ya karantar shi kala katanci shi ma zai ce wane ne sai an koma kan asalin ra'asul kufri in gane wannan ai to wai mu ne bamu da wannan a qur'anance misali kuma ka tambaye shi yanzu yana karantawa suratul haqqa makiyatun wahaya shi kuma wannan miya qur'ani makiyatun wahaya ko a karanta ayoyin adadin ayoyinta shi kuma ya karanta da shi wannan shi ma qur'ani ne makiyatun wahaya to shi yasa irin waɗannan littafai da malamai ke rubuta jama'a yana da kyau kwarai da gaske mu mai da hankali wajen koyansu mu fahimce su yadda ya kamata Allah ta'ala ya dace da mu ga mutum ya lokacin namu a wannan batun amma dai nusarwa ne kware da gaske malin ya ci gaba da cewa sai sunan Allah subhanahu wata'ala al-wahid shine Allah ta'ala guda ɗaya ne rak babu wani abin bauta bayan shi shi da kuma al-ahadu tilo hausa ka ce tilo ai ba shi da mene abin da ba shi ɗan uwa ba shi da kishiya an gani kuma shi ne ɗaya wanda ya cancanci bauta akwai kuma almutakabbiru Allah shi ne nan mai ƙasaita an gani mai ƙasaita da kuma jin girma alkhaliku shi ne mahalicci alkhallaku shi ne mai yawan halitta albari'u shi ma kalma albari'u tana nufin mahalicci ko yawwa fatubu ila bari'ikum ko bari'ikum ko bari'ikum fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahaliccinku wanda shi ya halitta ku ya ba ku ci ya ba ku sha ki renan ku shine albari'u almusawwir shine mai surantawa kowace irin halitta zaka da kamance ce ne ta daban idan ka kalle ka da kyau za ka sani tsakanin kai da bishi akwai bambanci ko kuwa idan ka kalli halittan akuya ka kalli halittan kiyashi za ka tada akwai bambanci ai ko ko ka kalli raƙumi da kadangare ko kuwa allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka ko fa'addalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka ga munan dukkanin munin mutane ne amma kowa kamannin shi daban in kalli wani sai ce wani dan wani ne yayi kama da wani ka kana da kini kana da kana da kufu'i amma shi Allah wa lam yakul lahu yawa kufuwan ahad Allah bai da wani wanda yake tamka wanda an ganshi za a ce o kun ga ai yayi kama da wani ko yayi kama da kaza Allah bai da wannan ko kufu'an shine shine ake cewa kini wanda yake daidai suke in ka gansu kamar ‘yan biyu ko wajen iko ko wajen tsoron halitta ko wajen wani abu kamancin wannan. To, ballantana wani ya ce maka Allah bawa ne, bawa ma kuma Allah ne. Wani masu ilimin hakika haka suke cewa, ina fata an gane wannan, wai an kasa gane wane ne alfa'il waye almafa'ul. Haka Ibn Arabi, Abba'i yake faɗi. فما ثم مفعول وما ثم فاعل ba san waye mai yi ba mai halitta ba waye kuma wanda ka halitta a mu dai mun sani eh shi da ke dimuwa dai bai so wani hali yake ciki ba kaga wannan kafirci ne tsantsa Allah ka kare mu malin ya ci gaba da cewa al-musawwir ko Allah shine mai suranta dukkanin halittu baki daya mai kuma suranta yanayin lokaci da jujjuyawansa baki ɗaya. Al-mu'min shi ne mai amintarwa, Allah shi ne mai amintar da wanda ya so a lokacin da ya so, shi ne al-mu'min. Al-muhaimin shi ne nan ainihin wato mai rinjaye a kan dukkanin bayinsa, mai kula da su, shi ne al-muhaimin. Al-muhaiqo Allah shi ne wanda ya kewaye kowa da komai da iliminsa. Tabbatuwan Allah bisa al'arshinsa baya hana ya jahilci duk abin da ba yake ciki. Ina ba ta gane wannan. Don wani na ganin to ai idan Allah yana bisa al'arshinsa kamar yadda ya tabbata wa kansa Ar-Rahmanu ala al'arshi tawa to ai shi kenan mutane sai su kyan abubuwa kuma bai san me ake yi ba. Don haka suna ganin dole sai Allah ya kasance a ko'ina da zatinsa sanin zai iya gane komai to ai ne ce laysa kamithlihi shay'un kina kaga fi mulkihi wa fi zatihi wa fi qadarihi wa fi komai na Allah ba irin na halittu bane dan ba wanda zai iya suranta Allah da wata sifa face sai ya hikaito wani abu a zuciyarsa sai sa ibn al-barri ke cewa dukkan wanda ke kore ma Allah sifa to wannan mushabbihi ne mai kamanta Allah da wani abu ne dan baka taba kore ma Allah cewa ba sai ka kamanta shi da wani abu sannan ka iya korewa yasa kaidar malamai ke cewa al-mu'attilu ya'budu adaman mu korewa Allah sifa yana bautawa ba komai ne shi bai da Allah in ka hada ba da ba da ba sai su zan babu kaga shi wannan babu yake bauta eh sannan shi kuma almushabbihu mai kamanta suran Allah ko sifar Allah da wani abin halitta ya abudu sanaman shi kuma gunki yake bauta dan Allah ta laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ka dace da mu shi ne almuhit yawa sai kuma almuqit Allah shine mai kulawa da dukkanin komai wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ta'ala shi ne mai tattara komai mai kulawa da komai duk wani abin da ka sani Allah ta'ala ce kulawa da shi kulawa ta musamman alwakil Allah shi ne alwakil shi ne wanda yake mai kulawa da kowa da komai eh an gane wannan ai don haka shi ne nan wanda ake dogaro a gare shi kuma shi ne mai kulawa da komai wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai kulawa dukkanin komai an gane babu wani abin da ke escaping din ilimin Allah komai Allah ya san shi dikin dikin kuma yana kulawa da shi alkafi Allah shine maishi kuma mai isarwa ga bayinsa ma'ana shi bai buƙatar komai a wurin bayi kuma shi ne wanda ke isar ma bayi ya ba su komai kamar kuma yadda ya hukunta da kuma kamar yadda ya so alwasi'u Allah shine mai yalwa mai yalwata wa bayinsa da ni'imominsa iri-iri wallahu wasi'un alim wa kana Allahu wasi'an alima Allah mayalwaci ne mai yalwa ne ne ko ba da yalwa ne ga suwa ne ga bayinsa alhaqu Allah shine gaskiya zalika bi anna Allah huwa alhaq lalle Allah wannan ya kasance saboda Allah shine gaskiya shine kadai abin bauta bisa gaskiya da cancanta wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk abin da ake bautawa ake kira ba Allah ba wannan abin ƙarya ne wannan abin barna ce an gane wannan wa anna Allah huwa al-aliy al-kabir Allah shine ar suna al-jamil Allah shine mai kyau eh Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyawu eh Allah yana son ado haka manzon Allah ya faɗi hadisi ingantacce inna Allah jamilun yuhibbul jamal eh Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau yana son ado bawa ya ci kwalliya ya zo masallaci ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid saboda kana liman kullun kana zuwa wata riga fata fake kamar zaka saki sama a ka ci kwalliya ka sa riga mai kyau mafi cancanta zaka zo gaban Allah kai masa mutunta amma wani bai tashi zuwa bai tashi sa kaya marasa kyau sai zo masallaci kai ka ce akan akan salauci ya ƙare kai ka ce ba shi da kayan sawa ne gaba ɗaya wani ma ga yana sa dingilalliya wanda yana sujjana ana ganin bayansa to bai kamata ya zama mutum haka ba mamu ne kai ballantana a ce liman a al'amari ya ɓaci kenan kuma Allah ka tsare mana imani ka ba mu jikon gyarawa الرفيق Allah shi ne mai tausasawa ga bayinsa, an gani? Daga arrifku, an gane wannan kai, Allah mai tausasawa ne ga ainihin wato bayinsa. Alhayyiyu, Allah mai kunya ne, Eh Allah ta'ala yana da kunya, kuma yana son kunya. Kamar yadda ya tabbata hadisin da Imam Abu Dawuda da Nisa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad karwaito, inna Allah hayyiyun karimun. Allah ta'ala mai kunya ne ga bayinsa kuma mai karamci ne gare su. Allah baya so yana kyamar bawa ya ɗaga hannunsa, ya roƙi Allah biyan wata bukata ya zama ya mai da hannayen nan ba tare da an biya masa wannan bukatar ba. In ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ina fata an gane wannan. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki haka yake hayyun ne kuma karim a riwayar imamul hakim yake cewa Allah ta'ala hayyun ne karim sannan yana kyamar bawa ya ɗaga hannu ya roƙe shi wani abu face sai Allah ta'ala ya biya masa wannan bukata illa iyaka bukata tana iya zuwa a lokuta daban-daban da kuma yanayi daban-daban as-sittiru Allah ta'ala shine as-sittir Allah mai son sutura ne eh akwai hadisin Imam Abu Dawud da Imam Ahmad da Ibn Majah sun rawaito wannan hadisi an gane ai na Muawiya ibn al-Mu'alla ko shine ina ganin ko shine rawaito hadisin dai na na ni wato manta wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana wanka a fili fili ya kawai yana wanka abin shi sai manzo Allah ya ce mishi kai kai kai kai da Allah ka dinga surce ka dinga surce kanka inna Allah hayyun sittirun Allah ta'ala mai kunya ne kuma Allah ta'ala mai son ana surcewa ne yana son bawansa yayin da zai biya wata bukata ta yau da gobe ta kewayawa ya zama yayi ne ya ɓoye kansa ya sutuce kansa gabarin mutane ya yi kunya kuma ya ainihin wato ɓoye kansa daga mutane ina fata an gane wannan shi ne wata kisa ta faru da muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wata rana yana tafiya a mota sai ya accident motar ta irin kifa wannan shi kuma yana cikin mota sai wasu mutane suka zo ana son a ceto rayuwarsa a buɗe motar a ciro shi shi wani yana ce ya tattaro a gaban mota Muhammad Nasir ne Albani yana cikin mutum yake cewa la la ya fitiru yana masa me gyara shi masa ba a cewa ya tattaro shi da ya fitiru ma'ana dole sai an mai da kai zuwa ga abin da ya tabbata daga annabi Muhammad kaga shi ba yanzu ba magana wai a ciro shi yake ba maganan cewa a gyara ne an saba wa Allah an karanta wani ilimi ba daidai ba saboda duk sunan da kaji Allah ya kira kansa da shi wanda ya tabbata daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah to wannan abin tauqifi ne an gani daga Allah yake ke sa malamin usul ke cewa al-asl fil ibada at-tawaqquf asali game da ibada shine at-tawaqquf ka tsaya sai abin da aka ce maka yi bari sanin sai kai amma ka ce annabi bai yi ba hujja bane to so kake kenan sai ka kawo naka addinin da cika da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kun gane karatu eh at-tawaqquf ne kuma al-asl fi shari'a at-tahrim asali game da shari'a shine komai haramun ne sai abin da aka ce maka yi bari yi bari sanin sai kai amma al-asl fi kulli shay'in abubuwa na duniya na rayuwa shi al-ibaha halacci misali yanzu muna karatun nan da da mic ko akwai wutar lantarki akwai kaza kaga wannan ba magana ba magana bid'a a ciki to yanzu wanda ya fahimta nefa da wanda ya fahimta sola ba mun ci ladan sa nawa ne ibada ne to da wanda ya hau jaki ya tafi Kano da wanda ya hau jirgi ban mutum ladan sa nawa ne eh ashe ba magana addini ake ba anan in kana so gane addini ne abinda za a yi a bauta wa Allah a nemi kusancin Allah da shi kuma a samu lada shi ake magana a kai amma in tashi kawo bid'a haka na zai ce akwai wutar lantarki akwai mota kaga wannan rashin kan gado ke wannan wannan misalin bai hau ba ke sai al-Imam Shatibi alaihi rahmatullah al-littafin sa al-i'tisam yana koyon ta'arifin bid'a sai ce tariqatun fid din mukhtara'ah an gani wata hanya ce a cikin addini da aka kirkira haka mal Usman bin Fudi ya faɗa tariqatun fi dini wata hanya ce a cikin addini Imam Shafi ya ce tudahu shar'iyya tana kama da shari'a shi kuma dan Fudi yake cewa yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu ita bid'a ta yi kama da addini amma ba addini bace an gane Allah ka tsare mana imanin to mu tahi sai me al-ilahu shine al-ilah kama al-ilahu shine al-ma'bud wanda dukkanin halittu baki daya suna mai da bauta ga Allah subhanahu ga bauta gare shi baki daya shine al-ilahu kaje kan al-ilahu shine al-ma'bud abin bauta ga kowa ilahin nasu ko eh alqabid Allah shine alqabid shine mai rike arziki an gani mai danke arziki in Allah ya danke arziki ya ce wani banda kai to fa banda kai in kuma ya zama an samu albasitu mai shifa da arziki haka manzon Allah ya faɗa wasu mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah sa'ir lana ya manzo Allah ka sa mana control price an gani sai manzo Allah ya ce musu a'a fallahu wal musa'ir fallahu huwa al musa'ir Allah madaukakin sarki shine al musa'ir an gani me kana al musa'ir Allah shine mai sanya farashi akan dukkanin abubuwan kasuwa an gane wannan sai manzo Allah ce alqabidu albasitu Allah shine mai rike arziki kuma shine mai shimfid arziki ga wanda ya so duka hadisi guda daya an gane wannan ko kaga akwai sunan almusa'ir hadisi ne wanda imamu abu dawuda da tirmidhi da ibnu majah da ahmad da imamu darimi duk sun fitar da wannan hadisi a cikin ainihin wato littafansu yadda lafazin ya zo a cikin sunan abi dawud suka ce ya rasulullah ghala si'r ya rasulullah farashi fa ya daga ashe tun a zamanin manzon Allah ana samun farashi yana mai yana tashin goran zabi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعر لنا يا رسول الله كسن يا من controlled price wani farashin da ba zai dinga dagawa ba kawai a dinga sai abubuwa raba-raba eh to kaji dan da wanda ya noman tarugu da tumatiri da damina da wanda ya noman rani ɗaya ne wahalan ɗaya ne hidiman ɗaya ce ta yaya za a ce tumatirin damina da na rani a ce farashin su ɗaya mun gane wannan ya zai nan ya je sai a kasuwa a haka shi a masa adalci ba zai fita ba karairayewa zai wani sai ma bari yin noman shi yasa kowane abu akwai lokacin da yake tashi akwai lokacin da yake sauka yanzu kwanakin baya na sayi jarkar zuma naira dubu tamanin da biyar yanzu na gina sai an ce sai dubu ɗari da biyar wancan kara har dubu ɗari da ashirin mun saya kuma ta dawo dubu tamanin ma saboda lokacin kakatta ne amma idan ka samu wata matsala sai farashi ya yi sai ya daga an gane wani to kowane abin yana da farashi manja za ga akwai lokacin da yake arha akwai lokacin da yake mene tsada dabbobi akwai lokacin za ga sun yi bartai malam kaga akuya katuwa a ce maka dubu ashirin ka siya ka je gida a yanka a ta cin nama malam wata rana wannan ta dubu ashirin din sai ka siya ta dubu tamanin haka ne malam bakar to kaga ashe farashi dama tun asali da Allah yake bai taɓa yin farashi ya zama yanayin ƙwaya ɗaya ba abin da zai kawo wannan hadisi saboda fahimci sunan mene alqabidu albatiqu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah huwal musa'ir Allah shine mai sanya farashi kaga mun samu ƙarin ƙarin suna guda nawa guda ɗaya alqabidu shine mai rike arzikin ya ga dama albatiqu shine mai yalwata arziki ga wanda ya so alam tara anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir sai mun zai ce kuma ar-razzaq Allah shine ar-raziq shine mai azartawa wa inni la arju an alqa allaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin fi damin wala mal sai mun zai ce kai ni safara shi a ina fatan haɗu da Allah ya zama tsakanin ni da ku ba wani wanda ke neman haƙƙi a wurina na zubar da jininsa ko kuma cin dukiyarsa ko sanya farashi in karya wani kun je da manzon Allah yake tab shugaban Najeriya wai Allah ya ji kanku mm lallai akwai shari'a a gaban Allah wani ya ce ai mu layi zamu bu kawai ai taraba mana kawai in ya kare a dinga ɗiban zuban mu kawai ana dinga musu kuma abin da zai faru kenan eh kai kai ta aiki kai ta yin imani kaka ci haƙin kowa in kana so ka tsira gaban Allah kaka ci haƙin kowa in ka san haƙin wani ne a ba shi kayansa amma ka ci ka manta ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya girgije su kuma sun manta sai ka je kaga tarin kayan mutane ka ce wu na shiga uku ni dan wani yanzu ya zan yi da wannan kayan nauyin dama an gaya maka tun a duniya aka kiyaye ko Allah ya sa mu dace yanzu mun gama albasu shi ma ko almu'ti Allah shine mai ba da kyauta eh Allah shine almu'ti yana ba wanda ya ga dama da wanda ya so a lokacin da ya so Allah ka ba mu almuqaddim Allah shine mai gabatar da abu kafin lokacinsa in Allah ya ga dama kila kana hasashen za ka samu arziki ne shekara uku sai Allah ya gaggauto maka da shi ya dawo shekaran nan ko ba ba ba komai haka Allah ya so kuma ba a tambaye shi dan me yayi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun shi Allah ba a tambaye shi dan me yayi kaza su bayi ne ake tambaye su al mu'akhiru Allah shi ne mai jinkirta abin da ya ga dama an gane yanzu da Allah ya ga dama yanzu yini ba ya fi gajarta ba sai da lokacin mene dare yanzu waye wannan aikin Allah ne in Allah ya ga dama kuma a lokacin sanyin sai ya canza lokacin kuma ya koma yadda ya ga dama ya jawo abin da ya ga dama ya jinkirtar da abin da ya ga dama wannan duka aikin Allah ne ina fata an gani eh kana ta neman ɗa ka yi aure shekara ɗaya shekara biyar shekara goma sai ya jinkirta maka samun ɗan in ya ga dama sai bayan shekara sha biyar sani sai ka haihu ɗaya daga nan ko ka ci samun 'ya'yan ka mutu ka basu kana 'yan ƙanana haka Allah ya so amma ka so ka samu mataimaki tun kana rayuwa ne zai dan fara taimaka maka da wani abu to Allah bai ga dama ba ya ka iya shine al-muqaddim shine al-mu'akhir wanda ya tabbata hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi hadisin tahiyya to zalla ta idan dan koyi tahiyya to karshen abin da zai faɗi kafin ya sallama yace Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim وأنت المؤخر لا إله إلا أنت an gane wannan ko da sauran addu'o'i da suka tabbata mukan kawo waɗannan abubuwa ne jama'a saboda a gane duk abin da zaka ji malaman sunna sun kawo shi to yana da madogara akwai hujja ba kawai shaka iska suka yi rana guda suka ce kawai kaza sunan Allah bane shikenan ke kowa ya dauka ita fama al-mubin Allah shine bayyananne an gane Allah ta'ala shine bayyananne ne ko bayyana komai duk ga alamomi na suna nuna samo mene samuwar Allah subhanahu wata'ala kuma shi ne mai bayyana wa bayi gaskiya shi ne bayyanawa ga dukkanin abin da yake koyayye Allah ta'ala shi ne al-mubin wa anna Allah huwa al-haqq al-mubin ko sai ya ce al-mannan Allah shi ne mai yawan baiwa um kaji Allah shi ne al-mannan mai baiwa ga bayinsa duk abin da ka gani minna ce daga Allah shi yasa Allah baya san wa almannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala daga cikin mutane uku da Allah yake kin su wanda Allah ba zai kalle su ba ranar alkiyama akwai almannanu mai yi wa mutane gori in ya ba su Allah ce ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha amma shi Allah yana da dama ya ma gori eh kamar yadda ya goranta wa mutane da yawa ya goranta bani isra'il ya bani isra'il kuru ni'mata ni'mati ko ya bani isra'il kuru ni'mata ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun a wani wuri yake cewa wa ataakum ma lam yuti ahadan min 'alamin duka Allah yana goranta musu irin ni'imomin da ya musu Allah yana da ya goranta wa bayinsa amma kai baka isa goranta wa Allah ba sannan ka goranta wa dan uwanka bawa nan ma ka samu matsala aikin da kai na shekara goma na shekara ashirin in kai gori wallahi ya lalace ashe fatan ka kawai ka samu ka tsira da wannan aikin da kai ka manta ma ka mantar da kanka ma cewa ka taɓa wani aikin alheri iri kaza shine zaman ka lafiya dan wannan abin da ka manta shi Allah yana nan a rubuce a wurinsa alwali Allah shi ne majibincin bayi shi ne alwali an gani wa huwa alwaliyul hamid Allah ta'ala shi ne majibincin bayi mai jibintar su zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum Allah shi ne alwali an gane wannan ai mai jibinta al'amarin bayi ko mu ce alwali shine mai kauna ga ainihin wato bayinsa mai taimakon su sannan shine almaula shine mai jibintan al'amarin bayi annasir mai taimakon su ashafi Allah shine mai wakawa manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ko Allahumma rabban nasi اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ko la shifa'a illa shifa'uka yazo a kowane hadisi hadisi Abdullahi bin Mas'ud shi yazo da la shafiya illa anta ko ishki rabban nas adhib al ba'sa washfi wa anta shafi la shafiya illa anta shifa'an la yughadiru saqma wace kuma Allahumma rabban nas adhib al ba'sa washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqma kamar kun gaji ba gaji ba ta ka ce yau fa sunayen Allah ake ta yi ai akwai ilimi a ciki ko kuma sanin sunayen Allah nan shi zai sa ka samu aljanna wannan ake cewa Allah yana da sunaye guda 99 ko yawwa ɗari ba ɗaya man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye zai shiga ina aljanna Allah ka samu aljanna Allah ka ba mu ikon kiyayewa to duk waɗannan sunayen kawai ka kiyaye ka san ma'anoninsu kuma ka yi aiki da abin da su hukuntawa abin da malamai ke faɗa kenan hadisin ke nufi man ahsaha ba hadda cewa kadai ba ka haddace lafazin kadai baka san ma'ana ba ballanta na kai aiki da wannan abun kace akwai matsala an gane wannan in kana ga wannan fasara kan littafin al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala littafin da ya wallafa game da sunayen Allah nur sai mene malikal mulki ko malikul mulki Allah shine mamallakin mulki eh duk wani mulki daga gani a duniya dosano ne dosano ne daga mulkin wani mulkin Allah eh Allah shine malikul mulki Allahumma malikal mulki me zaka ce nan malikal mulki akwai ya ya unida mun san kuma ka'ida munada mudaf mansub da'iman in karanta ku a cikin ra'iyyar da i'rab ko kun manta mana ibrahim an manta hadda ta gudu to mudahi jami'u Allah shine mai tattara bayi gaba daya kaf ba wanda Allah zai bari wa nahshuruhum menene ونحشرهم فلا نغادر منهم أحدا Allah ce za mu tattara bayi baki ɗaya kaf ba wanda za mu bari ko mutum ɗaya sai ya je gaban Allah a ranar alkiyama Allahu akbar Allah ya samu ji a sa'a ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه Allah kai ne mai tattara mutane a ranar da babu shakka game da zuwanta إن الله لا يخلف الميعاد في نور السماوات والأرض ألا حكيني تشيب أنك سنة يضم مضاف نور السماوات والأرض ألا شيني حسكن سمي دق السيبة كلا ذو الجلال والإكرام ما أبو جرما درجة إيه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام هو ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أبني ما أبو تشن درجة ما أبو تشن جرمة سيت بديع السماوات والأرض مكاجن هدتن سميدك نقبك يا بديع كلي آه. بديع السماوات والأرض كما الله يفتح أن أصوت أنعامكم بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم أنقاني دون هكا الله تعالى شيء بديع السماوات والأرض أنقاني وأن سنعظوا حديثنا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار wani manzo Allah yake cewa wannan ya roki Allah da sunan Allah al-a'zam mafi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta wanda idan aka roki Allah shi yana amsan wannan kiran da aka yi masa yana amsawa idan aka roƙe shi kuma yana biyan bukata da shi to wani sai ya ce maka ya sami ismul a'zam ismullahi al'azam wai zai baka aljanna da shi zai baka aljanna kuma a bagas amahu wani ya ce ya kawo naira hamsin wani ya ce ya kawo naira ɗari wani ya ba dubu goma da ga shi nan har yanzu ana kai masu ba da mabuɗin aljanna su sun riga manzon Allah ba da mabuɗin aljanna har manzon Allah ya rasu bai taɓa ba wani mabuɗin aljanna ba amma ko da ke wannan ilimin haƙiƙa ne ko haƙiƙa ne ba a shari'a ba da haka suka ce in ka maza sai ce to ai kai sufi ne mu mun ce a haƙiƙa ne ba a shari'a ba to shi mu shari'a muke bi kuma nan muka tsaya ga annabi muhammadu ko shata ma ya ce ya tsaya gaba ga annabi muhammadu duk mai neman tsira a duniya duk mai neman tsira a ina a lahira ya tsaya gawa ya tsaya ga annabi muhammad kuma mun tsaya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai yawan rahma mai jin kai muqaddima muqaddima shimfida muqaddama gabatarwa kowanne ya halatta bi kasri dal bi fathi dal in ka ce muqaddama shine gabatarwa muqaddima shine mene shimfiɗa ko ka ce shimfiɗa ko ce gabatarwa ko wanne ɗaya ne Allah ba matsala innal hamdalillah ce dukkanin yabo ya tabbata ga Allah nahmaduhu muna godiya gare shi muna yabo gare shi wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafaransa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina kuma muna neman tsarin sa daga miyagun ayyukan munana man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lah ba wanda zai yabatar da shi Allah ka shiryar da mu wa man yudlil wanda ko ya bace fala hadiya lah ba wanda zai iya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له كما ان شهدا باب ابو تالسا تنتنتا da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammad bawan sa ne manzon sa ne wannan shi yake cewa khutbatul haja khutbatu al haja khutbar bukata duk lokacin da manzon Allah ya bukaci yayi wani bayani ya hawo minbari ya wani jawabi to sai ya karanta wannan da wannan yake budewa duk inda kaji an ce fahamidallaha wa asna alaihi bima huwa lahu ahlun shi ake nufi malam muhammad nasiruddin albani rahimahullah almuhaddith al'asr ya rubuta littafi mai suna mai wannan sunan khutbatul haja sunanta khutban haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftahu biha khutbatahu wanda manzo Allah ke bude hutuba da shi duk jawabin da zai yi an gane ka ta kunshi tsantsar tauhidi malam kuma ka ji ta kunshi tawalu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ashe kai kanka kana da sharri sannan wa min sayyiati a'malina ashe aikin da kake aka samu muna shi ma yana da mene yana da sharri sannan ka gane ba mai shirye da kowa sai wa kaka damu din kaga wani yaki shiryuwa yaki bin musulunci yana ci gaba da kafircinsa kayi buga kayi masa wa'azi kyale shi Allah ya rubuta kire na cikin yan wuta ne in ya mutu akan haka in kaga wani ya ki bin sunna yana ta bid'a kyale shi kai dai ka yi shi bayani ka kyale shi shirya ba a hannunka take ba ba a hannuna take ba ba hannun kowa ce ta hannun wane ne yawwa dan me Allah ya yi fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha Allah yana shirye da wanda ya so yana batar da wanda ya so sai ce sallallahu alaihi salatin Allah tabbata gare shi wa ala alihi da kuma iyalansa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako wa sallama da aminci tasliman kasira aminci mai yawa amma ba'du yace bayan haka فهذا مختصر من كتابي wannan littafi takaitawa ne daga littafi na mai suna al-zikru wad-du'a'u wal-ilaj bir-ruqa min al-kitabi was-sunnah an gani ma'ana dan takaitowa ne daga cikin wancan littafi nawa babba an gani wannan littafi an buga shi mujalladi uku ne jama'a an gani yawwa wasu ma sun yi shi a mujallabi hudu shi al'ilaji bin rufa shi ne a mujallabi na mujallabi na hudu sai ce ikhtasartu fihi isma du'a sai da takaito kaga ashe wannan ma takaitowa akai kaje akwai asalin babban kaje ka sha karatu malam a sha kundum din yace a cikin na dan takaito ne isma du'a ɓangaren addu'a liyashula lintifa'u bih dan ya sauƙaƙa a wurin mutane amfanuwa da shi wa zittu alaihi ad'iyatan amma na ƙara ƙaran wasu addu'o'i wa fawaida nafi'a da fa'idoji masu amfani insha Allah ta'ala idan Allah madaukaki ya so wa as'alu Allah azza wa jalla ina roƙon Allah mabwayi madaukaki bi asma'ihi al-husna da sunayensa mafiya kyawu وصفاته العلى لسوفنسا مدوككا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم الله يسا wannan aiki zamto nayi ne domin neman fuskar Allah mai girma innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi lalle shi Allah waliyyu zalika majibincin haka ne wal qadiru alayhi ko mai iko ne akan haka wa sallallahu wa sallama salati Allah da aminci wa baraka da albarkan sa su tabbata ala nabiyina Muhammadin a bisa ga annabi Muhammad wa ala alihi da kuma iyalansa wa ashabihi da sahabbansa ajma'ina baki daya katabahu sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani ya rubuta littafin a watan sha'ban yana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da takwas yau shekara nawa shekara talatin da tara eh kaji littafin ya girma suke nan ko a nan Allah ya madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi Allah ya madaukakin sarki ya haɓaka masa makwancinsa Allah ya saka masa alkhairi lallai babu shakka wannan malami addu'ar da ya yi takardi don wannan littafin ina ganin zai wahala ka sami gidajen wasu musulmai da babu a ce gidan musulmi amma babu hisnul muslim gidan musulmi babu littafin addu'a min kitabi was sunna wal ilaj bil ruqa ina da wahalar gaske ina da wahala sai dai wanda yake gafalalle kila domin mafi yawa a kasar Hausa dai ni na sani a kasar Hausa kuma kun sani mafi yawa a yan shekarun nan ban ce a da ba mafi yawa wannan shi littafin da aka fi amfani da shi a ko ina islamiyoyi ne makarantun tsangaya ne ko makarantun boko ne jami'o'i ne mafi yawa za ka da wannan ake amfani akwai wasu littafan da yawa akwai littafin al'adkar na imamun nawawi rahimahullahu ta'ala littafin al'adkar akwai littafin at-tazkira na waye sunan shi ko at-tizkar na na waye sunan wannan malamin na manta sunan shi mai littafin nail al-awqar imam shaukani an gani akwai littafai da yawa da malamai suka wallafa a wannan bangare da yawa gaske amma dai wanda ya fi shahara kamar da arba'una nawawiyya yake ko akwai juzul arba'in da yawa akwai al-arba'una fi isti'abatin nabawiyya akwai al-arba'una fi 'azamati rabbil alamin akwai al-arba'una nawawiyya fi jawami'il kalim akwai al-arba'una fi kaza fi kaza ga sunan arba'inat malamai ke ce musu suka ɗauka ƙwaya ɗaya ne in akwai arba'inat da yawa amma kaga wanda ya fi kowanne shahara shine wanne ban ji ba arba'un nawawiyya ko shine manhajiyya ake fara koyar da shi ga ƙananan ɗalibai to shi ma wannan littafin haka za ka ga kai ka ce babu sauran littafin abka za ka tadda mafi yawa shi aka fi amfani da shi kaga wanda ke nuna ikhlasinsa da kuma cewa Allah ta'ala ya karɓa masa wannan aiki Allah ta'ala ya gafarta mishi ya saka mishi da alkhairi kuma ya hakuri wannan shi muqaddima dalilin da yasa na an tsawaita akan sunayen Allah nan muna da tsananin bukatar sanin sunayen Allah da mafi yawa in za a addu'a yanzu malam sai ka ji a madadin mu ce ya kama kafa da sunayen Allah da tufafin suka ji ya kama kafa da abin da bai tabbata ba haka muke galibi da abin na kawai sai ce dan darajar manzon Allah wace dan kaza da kaza shin ya halatta ko bai halatta ba karatu ne mai zaman kansa in ka zo babin tawassuli zaka san wannan ya halatta ko bai halatta ba ina fata an gani yau Allah ta'ala ya samu dace ya datar da mu akhirin duniya da lahira ya kuma sanya mu cikin bayansa na kware ya karba mana dukkanin ayyukan mu ya sa muna yi domin neman yardar sa ne kadai ba dan neman yardar wani sa ba gobe insha Allah ta'ala za mu ruga a guje ila gobe shafi goma idan ba wasa ba tsaya za a yi ta bayani ba kuma yanzu za mu ta tafiya a cikin karatu ne in Allah ya so Allah ta'ala ya bani jagoranci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
It's a word like that.